وتارك الركوع قائما رجع ورفعه محدود بل له يقع يندب أن يقرأ من قراني قبل انحطاطه بشيء آني وسجدة ثنت جلوسا يرجع سنت ثنت ثنت جلوسا يرجع وسجدة سنت جلوسا يرجع وسجدة وسجدة ثنت جلوسا يرجع نعم لسجدتين من قيام يوقع مم.
لا يجبر الركوع إن أولاه من أولاه من أولاه أعندنا الم- أعندنا المسيح سجدتاه مم.
بما تلاه من سجود ثانية مم.
كعكسه متفقا علانية يسجد ناويا لجبر الأولى ثم سجود سهو قبل حلا مم.
وبطلت بأربع السجدات مم.
متروكة من أربع الركعات متروكة متروكة من أربع الركعات مم.
الأول الثلاث ثم رابعة تصير أولى وتصح نافعة كما إذا فات تصير ثانية أولى كذا الحكم بكل تالية مم.
لفضل والإمام والمؤتم مم.
من بعده يأتي, يأتي بما يتم
Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ci gaba da karatu cikin littafin ba'ul musalli wallafar babban malami a shaikhu allamata sudan abdullahi gwandu da ya rubuta domin wake wasu matsaloli da suka shafi sallah da wannan darasi shi ne darasi na goma sha bakwai muna roƙo allah madaukakin sarki a ya fahimtar da mu daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai a wannan rana ta alhamis da 23 ga watan jima'a da al'ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 wanda ya daidai da bakwai ga watan daya shekara ta 2021 a to darasin da ya gabata mun kwana akan wata matsala wadda ita ce karshen fasali a kan mutumin da wato ya manta zaman tarbiya a sallan nafila zabar ta biya a sallar nafila yake bayani kan cewa idan har ya riga ya kulla raka'a ta uku to ba zai dawo don yin tahiya ba sai ya cika raka'o'i guda hudu kenan ko kammala arba'a liƙaulin wujida sai ya cika raka'a hudu saboda akwai wani ƙauli da aka ruwaito a mazhaba kan cewa ya halatta a yi raka'o'i guda hudu ba tare da an yi zaman tafiya ba aka ce idan ya yi haka ya yi hudu sai daga ƙarshe sai ya yi kamliya sai ya sallami saboda waccan na ƙasun da aka samu na zaman da bai yi ba to haka kuma hukuncin yake idan ya manta ya wuce zuwa ga tabiya aka ce wajibi ne nan ya dawo don babu wani ƙauli kan cewa ana iya a mazhaba ana iya nafila raka'a sama ga hudu ba tare da zaman tafiya ba babu wannan ƙauli a mazhaban malikiya to saboda haka in kammance baka yi zaman tafiya ba har ka shiga raka'a ta biyar to dole ka dawo in ka dawo to shi ma dai za ka yi a kabliya an gani haka wasu malamai suka tafi a kai amma sauran mazhabobin irikawa waccan to haka za ka yi ma mai raka a biyar sai ka karo wata su zamo shida ke to abuwa ba za mu suka ce sai dai ka dawo shi ne ce ya rijo a gani ba ce kammala ba ko ya dawo in a tabiya ce kuma wa musu jalan kuma tabiyar din nan ko da ya kullata to wajibi dai ne ya dawo in ya dawo sai ya yi kabliya to yau za mu tashi sabon fasili a wancan shi ne ƙarin bayani a da yake ba mu yi cikakken bayani ba sai lokaci ya yi fasulun fi kaifiyati tadarukin rukuni illam ya fut wannan fasuli zai gaya muna siffa yadda ake riskar da rukuni amma ha rukunin nan idan bai fauti ba bai kubce ba kenan ba kulla wata raka'a ba ko yana yiwa a dawo a riskan da shi wanda ya bayani akan kaifiyatu tadarukin rukuni a darasin da suka gabata a baya eh in kan ya kubce to wannan an riga an yi bayani a baya sai dai a jefar da wannan raka don raka'ar da kabbar rukuni a cikinta sujuda ko ruku'u misali ko karatun fatiha kuma har ka riga ka kulla wata ta gabaninta kayi ruku'unta kayi ruku'unta koda baka abin nan ka taso to shikenan wannan raka'a sai dai a jefar da ita sai kai wata a madadinta to amma in yana yiwa ayi a riskar kamar yadda zai yi bayani zai ba da misalai to wannan sai a riskar to shine mala yake cewa wa tarikun ruku'i qa'imar raja' wa raf'ihi muhdaudiban lahu yaqa wa tarikun ruku'i wanda ya bar ruku'u bisa mantuwa ya bar ruku'i a bisa mantuwa kuma bayan ya manta da ruku'un nan kila ya riga ya shiga cikin sujuda ko ta ɗaya ko ta biyu a'a sai tuna hoto ai ban yi ruku'u ba tumala ya ce raja ka'iman to sai ya dawo a tsaye in zaune yake ya miƙe tsaye in cikin sujuda yake kawai ya tashi ya koma tsaye in ya yi tsaye sai ya kabbara sai ya yi ruku'u tun da mahallinsa bai fauti bai kubce ba misali ka kabbarta sallah a zahar a raka'a ɗaya misali a ka shiga cikin ko ta biyu ma ka shiga cikin sujuda na wannan raka'at sai ka tuna da ruku to sai ka yi ribas ka koma baya a tsaye sai ka yi kabbara kamar yadda dai ake ruku sai ka yi ruku ana batar an gane wannan amma musahabi ne ya dan sake karanta wani abu na alkur'ani kamar yadda zai fada kamin yayi ruku'u tunda ana son ruku'u ya zamo ba'd alqira'ati wa raf'ihi in kuma daga ruku'u ya manta dagowa daga ruku'u yayi ruku'u wannan ya taso kawai daga can sai ya tazarci sai ya wuce sujuda bayan yana cikin sujuda sai tuna to na yi ruku'u kuma ban yi arrahu min ruku'i ba to ya zai mala yace lahu yaqa muhdawdiban to sai ya sai ya yi kokari ya afkar da wannan dagowar daga ruku'u amma muhdawdiban sai ya dawo a lankwashe kai ya miƙe gaba ɗai ya ɗan taso ya ɗan taso ya ɗan taso har ya daidaita daidai da yadda yake ruku'u in ya daidaita daidai da yadda yake ruku'u sai ya ce sabi allahu liman hamida sai ya koma ga sujuda ce sai ya koma na sujuda ce abin da ya sa ba a ce ya miƙe ba saboda dama ya yi ruku'u arrafu min ruku ya abayya ba to yanzu kaga in ya miƙe an samu matsala in ya miƙe ya samu matsala kenan sai ya sake wani sabon ruku kaga kuma ya sake wani ƙari kuma to amma tun da zaune yake ko cikin sujuda yake to sai ya taso ya da kasan dai kibiya alƙaus sai ya taso yana ɗan mai ɗan doro shine muhudau diban yana ɗan tasowa sama kaɗan kaɗan a hankali a hankali sai ya ɗora hannayensa saman goyo kamar yadda yake ruku'u sai ce sami Allahu liman hamid to shikenan yanzu yayi mi yayi tadaruki ya riskar da arrafu min ruku to shi wancan na harko wanda ya bar ruku'i yundabu an so gare shi an ya qara min qur'ani ya sake karanta wani abu na qur'ani wanda bai shahi fatiha ba ya samu wasu ayoyi na alkur'ani sai ya karanta aya biyu ko uku in ya karanta sannan sai ya yi sai ya rukuyi banda wancan da an ka ce ya manta tasowa daga ruku tunda shi ba dukkanin ruku'in ya manta ba qabalan hitatihi wannan karatun an so ya yi shi kamin duddukawarsa ma'ana kamin ya duka ya yi ruku'un nan da zai riskar bishai'in da wani abu ani wanda yake makusanci anin din na ai karibun sau da haka ba dole sai ya yi karatu mai yawa in aya biyu ya karanta ya wadatar to yanzu sai hukuncin wanda ya bar sujuda tunda ya mana maganar ruku'u da arrafu minhu wa sajdatin sannati wanda shi kuma ya bar adafi ne akan wa tarikul ruku'i wanda ya bar sujuda ai wa tariku sajdatin wanda ya bar sujuda wata sujuda amma sujudan nan da ya bari sannat ta biyu ba ta farko ba ta biyu ba ta farko ba bayan ya miƙe tsaye zuwa ga wata raka'a sai tuna da waccan raka'a da ya gama yanzu bai yi sujuda ta tabi ba amma yayi ta farko to shi yarji'u julusan daga can tsaye sai ya zauna zama kawai zai in ya zauna sai ya kabbara sai ya yi wannan sujudar in ya yi ta sannan sai ya sake koma a tsaye kaga ya yi ta daruki ya yi la sajada ta yi amma banda inda ya bar sujuda biyu da ta farkon da ta biyun to in kan biyu na ya bari gaba ɗai yuƙe'u min ƙiyamin yuƙe'u to daga can tsaye kawai zai sulu ne zuwa ga sujuda farko ba zama zai yi ba tun da dama sujuda farko ana yanta ne daga tsaye ba daga mi zama ba ita ta biyun dalilin da yasa aka ce ya zauna saboda da zaune ake yin ta amma in biyun abbaye ba gaba daya to shine malam yace daga can tsaye tunda ya tuna eh sai ya dakatar da waccan raka'at sai ya dan aje ta sai ya dawo ya duka ya kabbara ya yi da farko ya kabbara ya dago sannan ya sake yin ta biyu eh shikenan sallah ta yi a ta cika kuma babu wani abu da zai yi shi yasa baka ji an ce ya kabliya ko ba adiya ba Allah ya taimaka la yujbarur ruku'u min ulahu a inda nalmansiyya sajdatahu bima talahu min sujudis saniya wannan wata matsala ce da take yawan aukuwa ga wasu amma da yawa kuma in ta auku mutane ba su sanya za su yi su walwale ta ba to bari mu fassara kamin mu yi bayani la yujbaru ruku ba a dora ruku'un min ulahu ruku'un da ya auku daga raka'a farko ai inda na auren mu malikawa kuma almansiya shi wannan ruku'i an manta da sajada tahu sujudunsa amma shi ruku'in ya samu amma sujudunsa an manta su to ba za a ɗora wannan ruku'un ba kaga kenan raka'a ta ƙalle don cikakkiyar raka'a mai ruku'u da sujudu guda biyu to raka'an nan sai ta samu ruku'u amma an manta sujudunta guda biyu kaga raka'a ta yi mi ta ƙalle to shine yace maka ba a ɗora wannan ruku'un bima talahu da abin da ya biyo bayansa min sujudi saniya daga sujuda na wato raka'arsa ta biyu misali mutum da ya zo sallar azhar ya yi raka'a ta ɗaya sannan ya yi ta biyu bayan ya yi ta biyu ya yi ta guda biyu ya zauna yana tafiya sai tuna da raka'a farko bai yi sujudun nan guda biyu ba da ake yi amma ya yi ruku ita kuma ga ta biyun da ya gama har yake yin ta hiya yanzu ita ko bai yi ruku'unta ba amma ya yi sujudunta guda biyu kaga raka a farko akwai ruku'u babu mi ta biyu akwai sujudu babu mi to ba zai yi ya ce ya ɗauki sujudun wa raka'a ta biyu ya ɗora waccan waccan raka'a ta farko ya haɗa ta da ruku'unta wai sai ya ya samu raka'a guda ba ba zai yi haka ba an gane? eh mali ya ce indana amma mu a wurin mubalikawa mu ba mu yadda ba amma su a shafi'iyya su sun ce ya halatta wannan sujudun da ya biyu da ya na biyu sai ya kudurta ga niyya ta ya yi transfer ɗinsu ya mai da su ga raka a farko sai ya kudurta cewa yanzu ya samu raka a guda wadda ta biyu ita ta lalace ta yi espiya yanzu ba magana ta hiya a wurin shafi ake sai ya miƙe ya kawo wata sabuwar raka'a mai fatiha da sura sai ya zauna ya yi ta hiya su shafi'a haka suka ce amma mu malikawa ba mu yadda da ba mu yadda da wannan ba me dalili suka ce saboda niyya ai sujudar da yayi bai niyyata don raka a farko ba yayi ta ne don raka a ta nawa ta biyu to kuma innamal a'malu bin niyyat to zai zai gaya muku yadda za a ka aksihi kuma haka hukuncin yake kamar saɓanin wancan abin raka a farko ya manta ruku'unta amma ya yi sujudu ya yi ya yi sujudunta ta biyu kuma ya manta ruku'u ya ya abin nan ya manta sujudu amma ya yi ya yi ruku'u to haka hukuncin yake kaga akasin akasin waccan raka'a ta nawa akasin wancan misali da da ya to don haka hukunci yake ba zai yi gare shi ya ce ya ɗauko sujudat raka'a ta harko ya ƙulla ruku'un sajada raka'a ta biyu ba wagga da yammanta sujudunta amma kuma ya yi ruku'unta misali da ya zo ya yi raka'a ta harko a sallar azahar sai ya yi ta biyu da ya ta biyu ya zauna yana tahiya a tahiyan nan da yake yi sai ya tuna to ai raka a farko sujudu ya yi amma bai ruku'u ba sannan ita kuma waga da ya gama ta biyu ya yi ruku'u amma bai yi sujuda ba to ba zai iya ce ya ɗauko sujudun can raka'a can ta farko ya yi tarasfa ɗinsu ya kawo su ga raka'a sai ya ƙulla ta ba sai ya ce yanzu ya tashi raka'a ta nawa ta biyu sai ya jefar da ta farko to wannan muttafakan duk malamai su yi ittifaki wagga sifan bai halatta ba me dalili suka ce in yayi haka kenan da ruku'u da sujuda wanne ne ya fara yi sujuda kuma kaga ba haka ake yi ba ruku ake farawa sannan sannan sujuda to shine yace ita wannan fuska kan ba ai sabani ba eh ba ai yawa fuska cewa ya manta raka'a farko ya manta da ruku'unta amma yayi sujuda ta biyu yayi ruku'u ya manta da sujuda to ba zai dauko suju ba zai dauki ruku'un raka'a ta farko eh, ta biyu ba ya maishe shi ga raka'a ta farko ko kuma ya ce ya ɗauku sujudin raka'a ta farko ya kawo su ga raka'a bai halatta ba don yin haka ya bayu kan cewa kenan ya fara yin sujuda sannan ya yi inkilabin rukunai guda biyu ke to shi ne yanzu malam zai gaya mana ya za a yi yanzu ba zaune yake ba tunda an ce ya shiga ta ko to da ya tuna ya sujudu na wuyan sai sake wata sabuwar sujuda ta ɗaya da ta biyu an gane duka fuskokin nan da an ka ambata an gane yawwa sai ya ƙudurta yin sujuda guda biyu a fuska farko sai ya ƙudurta tun da dama sujudanta yammanta akwai ruku'u to sai ya ƙudurta cewa zai yi sujudu guda biyu na wuyan yana mai niyya lijabril ula kulla raka a can ta farko da ta samu matsala wadda ba ta da sujudu guda biyu in yayi sujudu guda biyu to yanzu ya samu raka a kamila wagga ta biyu ta lalace sai ya jiba da ita sai ya tashi tsaye ya kawo wata ta biyun sai ya zauna ya tafiya sannan ya cika sallarsa daga ƙarshe kuma sai ya yi ƙabliya to duk hanyar da ya bi in ba wannan ta ba sallar ba za ta gyaru ba sallat yawa in kuma fuska ta biyu ce kan cewa raka'a ta farko ya manta ruku'u amma ya yi sujuda ta biyu ya yi sujuda ko haka ne sannan ta biyu ya yi ruku'u ya manta ruku'u ya yi sujuda ta biyu to shi ma sai ya yi sujudun guda biyu an gani sai ya kudurta yanzu zai kulla wacce zai kulla ta biyu sai ya jifa da ta farko tun da dama ya ta akwai ruku'u ita ta biyu abinda babu sujudu guda biyu to sai ya kudurta zai kulla ta biyu da waɗanda sujudu guda biyu sai ya jifa da waccan ta farko sai ya tashi ya kawo raka'a ta biyu sai ya zauna ya tafiya sannan da ƙarshe shi ma dai ƙabliya zai yi da shi ne ya ce sun masu sujudu sahawi duk fuskokin nan guda biyu zai yi sujudu guda biyu ƙablo halla ƙabliya ita ta sauka gare ba badiya ba kai ya yi badiya da waccan fuska ta ɗazu da kuma ta biyun nan wa batalat bi arba'in bi arba'in sajadatin matrukatin min arba'in raka'ati al-awwalu thalathu thumma ar-rabi'a tasiru ula wa tasihhu nafi'a to wa batalat sallah ta lalace wa batalat al-awwalu thalathu wancan na baiti na gaba al-awwalu thalathu raka'o'i guda uku sun lalace bi arba'i sajadatin matarukatin idan ya manta sujudu guda hudu min arba'i raka'atin daga raka'o'i guda hudu ya zo ya yi raka'a ɗaya a sallah azhar ya yi ta biyu ya yi ta uku ya yi ta hudu ya zauna yana tahiya cikin tahiyan nan kila kamin ya gama ko bayan ya gama bai dai sallabe ba sai ya tuna da kowace raka'a sujuda guda ya mata kina an bishi sujudu nawa guda hudu to yanzu da raka a farko da ta biyu da ta uku duk babu su yanzu ga ta hudu ita ɗaya ce za ta iya gyaruwa ita ɗai za ta iya gyaruwa shi ne tun da zaune yake sai ya yi kabbara sai ya yi sujuda guda da niyya kulla wagga ta ƙarshen da ta farko da ta biyu da ta uku su kuma sai ya jifa da su to shi ne wa batalat الأول الثلاث بأربع سجدات متروكة من أربع ركعات kaga sun rabi'a to wagga ta hudu tasiru ula ta zama ta nawa ta zama ta farko wayancan duk sun zama virus wata sifo nafi'a to ita ce za ta inganta kuma za ta amfane shi amma waɗancan ba za su amfane shi ba za su yawwa kenan yanzu in yayi sujudan nan guda kaga ba magana tahiyya sai ya tashi yayi mi ya kawo raka'a ta daya a guda da Fatiha da sura sai ya zauna ya yi tafiya sun zama biki sannan ya tashi ya kawo raka'o'i guda biyu Fatiha Fatiha kawai Fatiha Fatiha kawai to daga ƙarshe kuma duka dai ƙabliya zai yi shi ma domin abin da yasa aka ce ya yi ƙabliya an samu da ziyara da naƙasu duka an samu da ba kuma an ka samu an naƙasuwar ziyara ko mu haƙaƙa ne ko mashkuka ne ko ta haƙaƙan naƙasa wa shakka fin nuƙusa ne wa shakka fi ziyada ko ta hakika ziyada wa shakka fi nuqsan duka dai ba adiya zai kamar yadda muka karanta a baya to karshe sai yayi qabliya kama iza fata tasiru saniya ulaka zal hukmu bi kulli attaliya to haka hukuncin yake fa shine yace iza fata dussan dussan da riskar da rukuni ya kubci tun da can an ce bai kubce ba can da aka yi magana barin sujuda ruku'u ko arrafu minhu ko kuma sujuda ɗaya ko biyu ko sama ga haka an faɗi yadda za a yi in yana yiwa a riskar da su ko to amma in riskar da su ba zai yi ba ta yadda har ka shiga wata raka'a kuma ka kullata to mala yace tasiru saniya raka'a ta biyu sai ta zama ula ta farko misali kana cikin raka'a ta uku a azhar sai ka tuna da raka'a farko sujuda guda kai ba kai guda ba to ta lalace yanzu ta biyu sai ta koma ta farko ta uku din nan sai ta koma ta ko kana cikin raka'a ta hudu sai ka tuna da raka'a ta nawa ta daya ka bar wani rukuni kaga ba magana ka dawo don kai nisa to babu ta ta biyu ta koma ta ɗaya eh ta uku ta koma ta biyu sannan ta hudu ta koma ta uku to haka hukuncin yake duk sanda bai yiwa a riskar da rukuni to wannan raka a jefar da ita ake yi ta gabanta sai ta koma madadinta ita kuma ta gabanta ta koma madadinta to shine yace kazal hukumu bi kulli haka hukuncin yake ga duk wata raka'a attaliya wadda za ta biyo bayan lalatatta kuma wannan hukunci lilfazzi wal imani ya shafi mai sallah shi dai da kuma liman su za su yin su za su yin haka don su adda hukunci a hannunsu amma wal mutammu wannan wawu isti'nab sai ba adafi bane to shi kan wanda ke koyi da liman idan yammanta rukuni tunda an faɗa cewa in mamu yammanta sujuda to in yana tunanin zai yi sujudan nan liman bai kulla wata raka'a ba to shi sauri maza maza yayi wannan sujuda yayi mi ya cimma limaminsa in kuma in ya san cewa ko da zai gama wannan rukunin liman ya kulla raka'a ta gabaninta to ya jefar da wannan raka'a sai ya bi limaminsa to shine mala yace yutimmu min ba'adi shi kam mai biya zai cika raka'an nan da yammanta rukuni cikin ta min ba'adihi bayan sallamewar liman ya ati bi ma yutimmu sai ya kawo abin da zai cika masa abin da ya samu na kaso a kansa kuma ba sai yayi kabliya ba shi tunda sahawun da ya tare da liman yayi shi sahawul ma'mumi ya hamiluhu al-imam a nan malamai suka ce shi ma mu ba sai ya yi kabliya ko ba adiya ba ke yadda zarar lima ya sallame in raka a hudu an kai shi uku gare eh yawwa kamar irin masu ana sallah sai an gaje ya kwashe su halli mai ya shiga wata raka'a su suna can zaune eh yasjudu man shakkali sajdatin walam yadri mahallaha matadhkiru alam wa in yakun fil jalsatil akhirah يأتي بها بركعة قصيرة بلا تشهد وقبل يسجد لسورة إمام أو منفرد ثم لتي من شك شيني مبتدا من شك دو وند يكون كوانتو لسجدة akan wata sujuda wai yayi ta ko bai yi ta ba kuma walam ya dare mahallaha bai san ina ne take ba shin a raka a farko ne ko a ta biyu ko a ta ƙarshe ko wadda yake ciki bai sani ba an gani yawa amma da sharaɗi ya zamba a raka a ƙarshe ba ne kila a ce ko raka a ta uku ko ta biyu don ta ɗai kaga ba zai yi ya ce kuma ya bai san ina na tun da raka a guda yi amma ta biyu zai iya yi wa ya manta shin sujudan nan da ai anya raka a farko sujuda biyu ni mata ko guda ko ko raka a ta biyu sujuda guda ni mata ko biyu bai sani ba ko ko raka a ta uku yana cikin raka a ta uku sai ya samu wannan shakka akwai hoshiwa akwai wata sujuda wadda bai yi ba amma bai san ina na take ba to yin raka a ƙarshe ne ƙarshe zai faɗi ya za'a to abinda kawai zai yi sai ka koma baya ya sujudu sai ya yi sujudat mata duk lokacin da azzikiru alamma tunawar ta sauka gare shi an gani in raka'a biyu ne yana cikin raka'a ta biyu ne sai wannan kwankwantun ya to kawai sai ya duka ya yi wannan sujuda ta ta biyu an gane da yake shakka haka yan raka'a ta uku ce ba zai ce ya ci gaba ba ko a wace raka'a dai inda raka'a ta biyu ne ko ta uku to sai ya yi kokari ya dawo ya yi wannan sujuda din da niyyar cewa Allah shi ya san inda take an gane in yayi ta to shikenan raka'o'i ne sun gyaru in biyu na yayi sun gyaru in raka uku na yi sun gyaru sai ya ci gaba sai ya yi sai ya ci gaba kuma babu badiya babu kamliya a kansa amma fa'in ya kun filjarsatil akhira toha in a zaman ƙarshe ne wannan tunanin ya same shi mana ya riga ya gama sallah kakaf sai tunani ya zo mai cewa akwai wata sujuda da take mai kaikai yana jin bai yi ta ba amma bai san inda take ba a raka'a ta ɗaya ne ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu din nan da yake bai sani ba to shine mali yace yanzu shi ma dai sai yayi sujudat sai yayi kabbara sai yayi sujudat in yayi ta to ya ati biha shine ya ati biha sai zo da wannan sujuda din bayan yayi wannan sujuda ya gama kuma sai ya miƙe tsaye bi raka'atin kasira sai ya kawo gajeriyar raka'a ya kawo raka'a takaitacciya ita ce mai fatiha ita ake kira raka'atun kasira saboda fatiha kawai ake yi ba a sura ba a ba a sura kuma waccan sujudar da anka ce yayi bila tashahhudin ka hoshi tahiya tunda sallah bata cika ba da yayi kabbara yayi wannan sujuda guda sai shi miƙe in ya miƙe sai ya kawo raka'a guda in ya kawo raka'a guda sannan na zai zauna yayi tahiya in yayi tahiya sai yayi qabliya sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to sallah ta gyara dalilin da yasa aka ce yayi sujudan domin yana iya yiwa a wannan raka'an ko ba zai yi ba tunda bai sani ba to yanzu kaga in ita ta shikenan ta gyaru ita kuma garaka da ya ƙara to wannan ƙabliyar da ya ita kuma ta ta dora ta sannan yana iya yiwa kuma a raka'an farko ne yana iya yiwa a raka'a ta biyu ne yana iya yiwa a raka'a ta uku ne shi yasa an ka ce ya kawo wata raka'a idan za a raka'a farko ne ko ta biyu ko ta uku sai aka ce yayi sujuda in yayi sujuda ya sallame to kaga sallah ta bata cika ba kenan yanzu yana da rakawoyi guda uku tunda ta farko akwai rukunin da ba a yi ba kuma ta lalace tunda ba a riskar da shi ba to shi yasa aka ce ya zo da sabuwar raka'a in ya zo da sabuwar raka'a waga sabuwar da ya zo to in raka'a ta farko ce yamman ta wannan sujuda to sabuwar raka'a din nan kasira sai ta tsaya madadinta in ta biyu ce sai ta tsaya madadinta in ta uku ce sai ta tsaya madadinta in ta hudu ce to kuma dama ya riga ya yi sujuda ɗansu ana fahimtar wannan to abin da yasa anka ce yayi qabliya li suratin saboda yiwa ya bar sura domin wagara anka ce ya kawo kaga an ce kashi mi kashi sura ko to in raka'a ta farko ce misali ta tsaya madadinta kaga ba ta da sura da raka'a farko da ta biyu ba suna da surori ba in ta biyu ce kaga ita ma ba ta da mi to in ita ta tsaya madadinta to wagga sujuda sai ta dora wannan gurbin da anka samu tawaya imamun wa munfaridun duka haka za su duka duka haka za su shi kuma mu dama an riga an faɗa shi sai liman ya sake shi eh yawa shi ba sujuda zai yi ba sai ya jira sai liman ya sake shi in liman ya sake shi sai ya ranka raka a cikakkiya iya ranka raka a cikakkiya sai ya sallame tunan za mu kwana insha Allah ta'ala wani sati sai mu tashi baiti na 203 abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yaji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh